كلم أقم أو كان أمرا كعلمي إن كان قابلا لنون أكدت فالأول الماضي كظلت واهتدت وثاني ما ضارع نحو أدي وثالث الأفعال فعل الأمر سواهما الحرف وأما النكرة فهو الذي يقبل المؤثرة وغيره معرفة كابن الذي هم يوسف الفاضل ذا يا محتذي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو درينا لهدي زي زبو درين ashirin da shida ga watan zulhijja ai ba kura na ba daren ashirin da shida ga watan zulhijja hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1441 wanda ya daidai da sha biyar ga watan takwas hijira miladiya haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta 2020 za mu ci gaba da darasi na biyu kamar yadda muka saba ko kuma kamar yadda muka fara karatu a cikin wannan littafi mai albarka a satin da ya gabata littafin da aka samu suna da at-tuhfatul wardiyya في علم النحو والصرف tsaraba wadda aka jingina ga alwardiya nisba zuwa ga ibn alwardi ɗaya daga cikin kakannin shi marubucin littafin mai suna umar ibn muzaffar ibn umar ibn alwardi rahimahullahu ta'ala kamar yadda aka sani da littafi dai da yake dauke da matsaloli na nahau da wasu babuka na ilimin sarhu duk da sarhu din baya da yawa kusan babe uku ne kawai ya ambata daga cikin babubukan ilimin sarhu ya ambaci babu at-tasghiru sannan ya ambaci al-hurufu ziyada sannan ya ambaci annasabu to wannan su ne babuka guda uku da ya ambata waɗanda suka shafi ilimin sarfu amma duk sauran babuka ɗin za mu ga cewa na hauni a to kamin ci gaba da sharhin baitocin da ya karanta karatun da ya gabata na saurari wasu tuntuɓe halshe da rike sai ɗaya bayani a kansu a lokacin da muka zo bayani akan baitin farko ko misra'i na biyu a baitin farko lillahi shukuri abadan wa hamdi to da muka zo muka ce a gabatar da mubtada akan khabar da yana so ce a gabatar da khabar akan mubtada wanda lillahi din aljaru wal majrur shine khabar labarin sa sai ya zai shi ne aka jinkirta shi ne shukuri wa hamdi adafin wa ma'azufin tun da asali shi ne mubtada ya fara zuwa a larabci sannan sai a kawo masa labari to amma wasu dalilai kuma sukan sa wani lokaci a gabatar da shi labari kamin mubtada saboda haka abin da yake daidai lillahi khabarun ne muqaddam jarun ne wa majru eh khabar ne muqaddam shukuri wa hamdi shine mubtada to da haka asalin zancen kamar yadda muka faɗa shukuri wa hamdi lillahi abada eh godiya ta ta aiki da godiya ta ta halshe duka suna tabbata ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abu da biyu sai adadin baitocin da muka ambata na addurarul bahiyya nazmul ajin romiya wanda lokacin da muka zo muna ambaton adadin kowane littafi wanda mun ce littattafai ne guda hudu ko? akwai shi addurar bahiyya nazmul ajin rumiya a baiti 200 ne to wajen ce baiti 200 sai da ce baiti 400 baiti 254 inda in mun hada da namu baiti 153 addurratul yatima baiti 101 ita kuma mulhatul i'rab baiti 378 da su da in ka tara su za su baka baiti 886 wanda duka ba su kai alfiya ba da su ne ake bukatar wanda yake fara karatun nahawu ya haddace su ba in mutum ya sa himma to insha Allah ta'ala cikin shekara daya zai musu har da mai kyau wadda kowane lokaci aka tuttube shi zai iya kawowa to wannan shi ne daidai so da haka nazmul ajin rumiya baiti ɗari biyu da hamsin da hudu to sai lokacin da muka zo bayani akan manhaji da su ba su littafi an nahawul wadu suka ambata muka ce cikin abin da ba su mai da hankali a kansa ba shine bayanin alama sun fi mai da hankali akan kawo misalai da bayanin sharhin misalan da kuma kawo ka'ida da sauransu da attamari ba su mai da hankali akan abin da ya shafi kawo misali ba kamar nan za mu ga cewa ya kawo mana alamomin suna ko wadda su muka yi sharhi a kansu a darasin da ya gabata a wancan sati yanzu kuma za mu tashi akan misalai na fi'ili a to dama darasi biyu muka yi a wancan satin ba'dal muqaddima mun ji cewa kalmomi duka malamai sun yi ittifaki malaman nahau akan cewa sun kasu kashi uku abu na farko shine suna na biyu sai fi'ili na uku sai harfi to shine yake cewa alkalimatu laisa fiha khulf ba sabani a wurin malaman nahawu in banda waɗanda suka kawo al-mukhalafa wanda kuma malamai sun yi musu raddi akan wannan to sai kawo alamar suna sai fara da shi saboda a larabci zaka ga suna yafi yawa ta alkur'ani zaka ga suna da harafi su suka fi yawa to shi yasa aka fara da shi ko kuma a'a saboda zama wasu asali asali don za mu ga masdari shine tushe daga masdari ake fitar da aiki dukkanin ayyukan guda biyu da aiki wanda ya gabata da aiki wanda ake ciki ka ce daraba za ka ce ya birewu to asalinsu duka daga addarbu ne saboda haka daga addarbu aka samu daraba aka samu yadribu aka samu daribun aka samu madrubun duk daga addarbu suka fito saboda haka shi kuma addarbu suna ne to shi yasa yake fa za ku ga balabai suna fara gabatar da su kamin su kawo maganar aiki ya kawo falismu bit tanwini wal ikhbari an huwa al wal jarri wal idmari da mun sharhi a kansu ko alama farko akwai tanwini mun faɗi kashe-kashensa wanda ha aiki an bayar ina fatar kuma kowa ya kammala to ba sha Allah wal ikhbari shine jingina jingina masa suna ko jingina masa fi'ili shi ne al-ikhbar kada ya ce al-isnad haka wa al da shigar da harafin al a farkon kalma wal jarri da kuma jarra wal idmari da kuma mayar da shi damiri zaidun darabtuhu eh asalinsa zaidun darabtu zaidan kaga abu babu abin nan to larabawa in suka ambaci suna to ba su son su sake maimaita shi sai su kawo wakilin suna wanda zai koma zuwa gare shi to shi yasa sai su ce zaidun darabtu zaidun na buge shi madadin zaidun darabtu zaidan madadin zaidun darabtu zaidan to Allah ta'ala ya taimaka wannan shine ma'anar wal idmari kawo gamiri a madadinsa wanda kun ga fi'ili ba a masa hakan to sai ke cewa wal fi'lu bitta uskidat wa bilami kalam aqul kalam aqum aw kana amran ka'alami wal fi'lu shi kuma fi'ili dama an ce fi'ili shine kullu lafzin yadullu ala ma'ana fi nafsihi wa qatarana bi ahadi al-azminati thalatha wada'an wanda shi ne tarife fi'ili cikakke duk wani lafazi ya dullo ala ma'ana fi nafsi shi karan kansa yana nuni akan ma'ana sannan ya zo yana nuni akan ɗaya daga cikin sifofin zanunna guda uku ko zamanin da ya wuce ko zamanin da ake ciki ko wanda zai yi wannan tarifi ya shafi dukkanin kashe-kashen ayyuka ɗin ya shafi alfi'ilul madi ya shafi alfi'ilul mudari haka kuma ya shafi fi'il amri kullu lafzin yadullu ala ma'anan fi nafsihi wa qatarana bi ahadi al-azminati thalatha wa da'a wanda shi ne cikakken tarifin fi'il ya fi zama sha'ani a wurin malaman mantiki da ba su suke kula da sha'anin tarifi ilmul mantiq kun taba karatunsa su suke kula da sha'anin alhaddu arrasmu da makamantansu eh to mai ilimin mantiki shine zai ga tarifi ya kalla sai ya ga ina an ka samu na kasu sai ya yi bayani wanda sheikh abdurrahman al-ahadari ya rubuta manzuma akan ilimin mantiki sunanta as-sulamul munawrak fi ilmi al-mantiq ita ma za a sa ta wata rana a karanta duk da wasu da sukan manjakin to amma gaskiyar lamari kashi biyu ne akwai ilimin da ya halatta mutum ya karanta na mantiki akwai wanda bai halatta mutum ya karanta ba shi mantiki kashi biyu ne akwai wanda an gwama ya shi da ilimin falsafa to wannan shine malamai suka tsoratar a kansa akwai wanda kuma malamai sun tace shi don abin da yake karantarwa shine tunani duk abin da za ka yi ka fara tunani a kansa tsabtace tunani tsabtace kwakwalwa a kan komai shine abin da ilimi yake ilimin mantik yake bincike a kansa kuma yana koya maka hanyoyi na mujadala da almuqabala da makamantarsu to Allah ta'ala ya taimaka a wannan shi ne fi'ili sai ce ana gane shi fita da shiga harafinta uskinat wadda aka yi mata ɗauri aka yi mata aka ɗaure ta kenan banda wadda ba sake na eh yana magana akan ta'u ta'nif ta'u ta'nif kamar ka ce qamat eh ko zahabat ko akalat ko namat ko qa'adat ko qara'at to wannan ta ta din da take bayyana ita ake kira ta'u ta'anis duk kalmar da kaga irin wannan ta'un daurara ta zo karshen ta to wannan kalma fi'ili ce kuma fi'ilin dole ya zama al-fi'l al-madi ba ta shiga ga fi'l al-mudari ba ta shiga ga fi'l al-amri kamar bane Allah ta'ala iqtarabat as-sa'a wa shaqqa al-qamar iqtarabat iqtaraba fi'li ne me dalili saboda ta'un sakin idza zulzilatil ardu zilzalaha kina idza zulzila fi'li ne me dalili saboda ta'un dake karshen sa tabbat yada abi lahabin wa tabbi tabbake na fi'ili ne menene dalili saboda ta suna nan da yawa alqur'ani sai ka zauna ka dauki alqalami eh kai ta fitar da misalai a cikin alqur'ani wuri kaza akwai ta'u ta'nis wuri kaza akwai ta'u ta'nis wuri kaza akwai ta'u ta'nis sai ka samu kalma kamar 100 ko 200 sai ka haddace da annabi misali wata rana shikenan kawo wade zaki to sai ayi kokari a kula ko ka ɗauki al'arba'unan nawawiya na hadisi sai ka yi ƙoƙari ka fitar hadisi kaza an samu ta'utanis hadisi kaza an samu ta'utanis ko? mun fahimci wannan misali yawwa mun kawo na larabci sannan mun kawo na alkur'ani sadda muka tashi jarabawa ya aka tambaye ka ka kawo misalan ayyuka waɗanda ta'utanis suka shige ta to su za ka kawo kuma ba ta shiga ga kowane irin fi'ili sai alfi'il al-madi barakallahu fikum wa fataha Allahu alaikum to sai ke cewa wa bilami wa bilam ya kamata amma saboda wazani shi yasa zai ke cewa wa bilami saboda taf'ila din ta fita yadda ya kamata to haka ana gane fi'ili da shigan lam lam tabarkace lam ya zahab lam ya ƙara lam ya akul kaza kaza da sauransu duk fi'ilin da kaga ita waccan takan zo ƙarshen kalma amma ita lam takan zo sannan kalma ta biyu baya to duk kalmar da kaga lam ta biyu baya gare ta wannan kalma fi'ili ce ita kuma ba ta shiga ga kowane fi'ili sai ga alfi'il al-mudari sai ga alfi'il al-mudari lam ya ba shirin fada Allah ta'ala lam yalid lam yalid wa lam yulad saboda haka yalid fi'lun ne mudari'un yulad shi ma fi'lun ne mudari me dalili saboda lam lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin mabniyin ala sukun yalid fi'lun mudari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi as-sukun لتجرده عن الجاذب ولخلوه آه لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر إيه فشين معنى لم يلد ولم يولد eh duk dalibi haka ake so ya zan kowace aya yana iya lirabin ta Qur'ani eh to larabci ya samu duk wani hadisi yana iya lirabin sa larabci ya samu duk wani baiti an kawo yana iya li'irabinsa ko cikin al-mu'allaqat ne ko cikin shu'ara'ul jahiliya duka aka dauko zai iya ko banu umayya duka yana iya li'irabi to larabci ya samu eh yanzu ba laifi kaga abubuwa za su yi kyau zai iya wa'azi zai iya karantarwa zai iya tafsiri zai iya bada fatawa amma za ka ja aya kuma ka fassara kuma yance kai li'irabi ba ka iya aya ka ba ta gaji kuyi shi yasa al-imamu al-asmu'i ɗaya daga cikin malaman luga kuma ɗaya daga cikin qurra makaranta al-qur'ani yake cewa mutumin da yake karantar da hadisi ko al-qur'ani ko hukuncin Allah subhanahu wata'ala alhali bai san nahawu bai san li'irabi ba to ya shiga ƙarƙashin hadisi mutawatiri al-imam muslim ya kawo shi cikin muqaddima ta littafinsa ya zo ta hanyar sahabbai da yawa da sun kai saba'in man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari wanda ke wa'azi ko yake tafsiri ko yake bada fatawa bai san larabci ba hawan kawara kawai yawa addini yawa ilimi ya ce to ina jin tsoron karya zan ya shiga da suna wa manzon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me dalili saboda zai iya faɗin zai iya fassara aya bai san ma'anarta ba zai iya fassara hadisi bai san bai san ma'anar shi ba ko kuna mamaki da na ɗan gwada in gani da Allah ya taimaka saboda haka kowa ya kokari yawa kasar kiyamun laili eh na hau ba wasa bane shi yasa Umar bin Khattab in ka yi kuskure ma bulala su kai ma bulala sanda gare ya saye ya aji saboda ɗaya masu karanta larabci da kuskure da ka yi kuskure sai shi zane ka da yana haka kaga taɓar gaza na karanci ko cikin addini Allah ta'ala ya taimaka to alhamdulillah ku ba kwa cikinsu Allah ya yi muku gaman katar to sai ga misali zai kawo ta lam aqum kamar ka ce lam aqum ban miƙe ba ban tashi ba aqum kenan fi'ili ne ko saboda me lam kun ga mun samu misali al-fi'l al-madi mun samu na al-fi'l al-mudari aw kana amran ko kuma fi'ilin ya kasance umurni kalami shi ma kamata ya zan ilam ba saboda wazani shi yasa aka harraka mimin din saboda su mawaka suna cewa ya hillu lana ma la ya hillu li akwai abubuwa da yawa a larabci wanda sun halatta gare mu mu kadai amma saura bai halatta gare su ba daga cikinsu akwai tahariku makana sakin akwai sarhu malayan sarif da makamantarsu suna nan da yawa a ilimin arut shehu abdullahi gwanda ya rubuta alfiya kan ilimin arut fathul latifil wafi fi ilmai al'arudi wal qawafi tana nan ita ma yana da kyau a nemo ta dan dudduba saboda dan taimaka mutum ya san yadda yake karanta baiti kuma in ya tashi shi ma rubuta kasida shi ma sai ya rubuta tashi ita ma ana samun ta kasuwa a gwando an ka rubuta littafi to sai yake cewa in kana qabilan linunin linunin akkadat fal awwalul madi ka dallat wahtadat in kana qabilan shi fi'ilin idan ya zan yana karɓar linunin yana karɓar nunin taukidi wayan ga ayyukan da aka ambata sai ka same nunin taukidi a ƙarshensa kamar ya zahabu sai kana son gaban ba'un ɗin sai ka kawo nunin taukidi khafifa ko saƙila kuma sai ya karɓa shi yasa ya ce akkadat wadda take tana tahowa don ƙarfafa hukunci ko ƙarfafa labari to fal awwalu al madi na farko sai ya zama madi misalin da ya kawo na farko kenan yanzu wannan in kana qabilan linunin akadat yana da alaka da mi au kana amdan ka alai kamar sharadi ne ma'ana shi fi'ilin da aka ce na amri ne kuma sharaɗi na biyu ya zan in an samu nuna tauki da yana karba to sannan ya tabbata fi'ilu amri idan fi'ili ya zan na umarni amma ko in ka samu nuna tauki da baya karba to wannan ba a kiran shi fi'ilu amri fal awwalul madi shi na farko shi ake kira al fi'ilul madi wanda ya kawo misali da shi wal fi'lu bitta uskinat sai ce ga misali ka ballat ta bata wahtadat kuma ta shirya kenan dalla fi'ili ne me dalili ta uttani ihtadat fi'ili ne me dalili ta uttani ta'u uttani misali dallat hindun wahtadat eh dallat hindun wahtadat dalla sai ka ce fi'ilun madin mabniun ala al-fath لا محل له من الإعراب وتاو علامة التأنيث مبني على السكون لا محل لها من الإعراب بات لا محل هند فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد لأنه مفرد واهتدت وهو واو العطف اهتدت شما اهتدت اهتدت هم؟ اهتدت اهتدى فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها هم؟ التعذر يا شيخ وكيف يكون الثقة منع من ظهورها التعذر shine ihi asalinsa ihtada ihtada an gane akwai alif to shi yasa ya zama fi'ilun madin mabni ala al-fathah al-muqaddara ala al-alif al-mahzufa ala al-alif al-mahzufa لأن الألف يتأذر تحريكها سيزن وتاء التأنيث مبني على السكون لا محل لها من الإعراب وفائله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هي يا شيخ تشير معناك ضلت واهتدت shine abin da yake magana a kai yanzu kun ga mun samu fi'illai duk daga bari mu ƙara sabaiti wasani fi'ili na biyu ma shi ne wanda ya yi kama da suna kalmar dara a yi sha ba almubari bi ma'ana almushabiyu an gani shi yasa aka kira shi alfa'ilul mubari'u li'annahu yushbihu al-isma ko yushbihu al-isma fi sifatin kasira akwai wasu sifofi da yawa da ya kama da suna ta fuskar li'irabi jujjuyawa ya yi kama da mi da suna shi yasa aka kira fi'ili mubari'i da almudari to fi'ili na biyu shine ma dara wanda yake kama da suna kamar misali nahau adri nahau adri kamar yadda ya kawo misalin sa a baya yake cewa lam aqum kenan adri fi'ili ne eh ina sani in ka ce adri ina sani kamar ka ce ata'allam ko a'lam ata'allam ina koyo a'lam ina sani ko a'rifu to in ka ce adare ina sani fi'ilun mudari'un hmm marfu'un menene alamar raf'arsa ad-dammatu al-muqaddara alama qabla ya'i mutakallim منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل أدري أنا wadda ka yawon mutakallim ita ce fa'ili an magolin bihi ba ambace shi ba ta mun ce ba za mu yi la'irayi ba kuma mun saba ƙa'ida to yanzu mun ji misalin alfa'ilul mazi mun ji misalin kuma alfa'ilul mabari abinda ya sa nike ɗanyi saboda in mun tashi bayarwa kaga shi kenan an tashi ba da asanin don labud da minu dole a zakulo ayoyi a bayar eh ala ya baka suratul ikhlas a ce ka je kai li'rabin ta misali ko suratul fatiha ko basmala misali wa salisul af'ali to sai fi'ili na uku bayan mun je na ɗaya na biyu fi'ilul amri shine fi'ilul amri wanda ya kawo sharuɗan sa a baya shine yake cewa in kana qabilan linunin akadat shi ne sharaɗinsa ya yi nuni a kan umarni sannan kuma in an samai ta nuna taukidi kuma yana ne yana karba to yau za mu ɗan aji tun ba sai mu yawata ko tun da an je za a dinga mu ƙarana an shirya ko to wani mu fara da alfiya don galibi abin da ya kawo nan kusan kamar alfiya ce ya dan ciro abubuwa ibn malik cikin alkulasa ko yake cewa bita fa'alta wa a tatuwa ya fa'ali wa nuni akbilan na fi'ilun yanjali siwahu mal harfuka halwa fi walam فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بت- آه، آه، وماضي الأفعال وماضي الأفعال بالتاء مث وسم بالنون فعل أمر إن أمر فهم yake cewa bitta bitta fa'alta akwai ta fa'alta ko kamar ka ce fa'alta kaza ko fa'altu kaza ko fa'alti kaza to cikin alamar da ke nuni akan cewa kaza fi'ili ne akwai ta fa'alta ta'ul fa'il ba ta'ul ta'anis ba ta'ul fa'il haka wa yaf'ali bi ta fa'a wa'atat sannan ta biyu sai ta'ut ta'anis bi ta fa'alta wa atat wa yaf'ali sai ta'ut ta'anis wanda muka yi magana akan ta wanda shi ibn al-wardi bai kawo ta fa'alta ba bai kawo ta fa'alta ba shine zamirul fa'il eh kamar fa'altu fa'alta fa'alti to da ita da ta'ut ta'anis ta mata ita fa'altu ta kowa ce mai magana mai son ya ce yayi kaza sai ce fa'altu wanda kuma kake magana da shi in namiji ne ka ce fa'alta in mace ce ka ce fa'alti wannan ta'un ana kiranta fa'ul damirul fa'il wa atat da kuma ta'ut ta'nis wa yaf'ali da kuma ya'ul mukhataba wanda shi ba malam bai kawo ta anan ba daga cikin alamomin da ke nuni akan cewa kaza fi'ili ne akwai ya'ul mukhataba ita kuma ya'ul mukhataba tana ɗaya daga cikin alamomi shi yasa ya bada misali sai ke cewa wa nuni akbilanna haka akwai nunu akbilanna nunu tauhid eh akbilanna ya zaidu eh ka fuskanto ya kai zaidu misali eh wa yaf'ali haka akwai ya'ul mukhataba kamar if'ali kaza ki aikata kaza if'ali kaza ki aikata kaza siwahu mal harfu ga hal wa fi wa lam to banda su akwai banda al-fi'l al-madi banda al-fi'l al-mudari amri kai al-fi'l abin nan fi'l amrin da ya kawo to akwai kuma harfa yake cewa siwahu mal harfu ka hal wa fi wa lam to su wayannan wasu suna shiga ga kowace ga kowane fi'ili kamar hal shi ko ina yana shiga duk inda ka jefa shi yana shiga in banda fi'ilu amri yana shiga ga fi'ili madi yana shiga ga fi'ili mudari hal zahaba hal ya zahabu misali an gani amma ba za ka ce hal izhab ba wannan ba larabci bane hal izhab ba larabci bane wa fi haka fi ta kuma tana shiga ga sunaye ne ya kawo dama yana magana akan alamomin suna da fi'ili haka kuma yace lam wadda mun yi magana a kanta ita kuma takan biyo takan shiga ga alfi'ilul mudari takan shiga gare shi sai ke cewa fi'ilun mudari'un yali lam kayasha saboda haka kamar ka ce ya shammu yana shakan wani abu sai ka ce lam ya sham bai shaka ba ya sham kenan fi'ili ne al-mudari saboda lam yace wa madiyal af'ali shi kuma fi'ili wanda yake madi fi'ilu fi'ilul madi kenan wanda yake ya riga ya gabata yace bitamiz kararrabe shi da sauran ayyuka da shigan ta gare shi ko ta utanisi ko ta fa'altu ta'u fa'altu to sai ce kuma wasin bin nuni fi'ila amrin in amrun fahim ka ambaci fi'lu amrin idan in an sa masa nuna tauki da yana karba amma wal amru illam yakul lin nuni mahal fihi idan fi'lu amrin in aka sa mai nuna taukidi ba zai karba ba ko an sa masa nuna taukidi bai karba ba ta da mahalli a ciki to wannan shi nuni akan cewa ba fi'lu amrin bane shi yasa yace wal amru in lam yakul lin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayyahal kama sah bima'ana uskut hayyahal ka gaggauta ma'ana istira ka yi gaggawa to sai aka sa masa nunu taukidi shi sa bai karɓar nunu taukidi to wannan ana kiransa ismul fi'il eh wanda wasu ka kira al-mukhalafa to wanda abinda ibnu malik ya kawo kenan haka shi ma al-imam suyuti ba a bar shi baya ba shi ma ya dan taba ya faɗi abubuwan da ke da alaka da abinda shi mai tufa ya kawo yake cewa wal fi'lu ma dara'a bisini wa lam وتاء أنثى سكنت ماض ك ماض كعم والأمر ما يفهم منه الطلب مع قبول تاء من تخاطب شكمتي والفعل ما ضرع فعل ديك مضارعي الأمر قال شبه السين سين تشجيش دلم كما سيقول سأذهب حكى لم لم يذهب لم أقم لما ليكاو عنه sannan banda wannan wanda ita ce alama ta shi sai alama ta alfi'ilul madi sai ce wata'i wata'i unsa da ta'un ta mace amma ba ko ce iri ba sai ce sakanat madin ka'lam ko ka'am madin ka'am hmm? wadda ta shiga kamar ka ce ammatil barakatu albarka ta game kowa da kowa to amma fa'ilun ne mabin saboda ta'ut ta'dis saboda ta'ut ta'dis to sai fa'ilu amrin yake cewa wal amru ma yufhamu minhu talab shi kun fa'ilu amri shine wanda ana fahimtar neman ka da kaza neman ka ake yi da kai kaza ita ce alama tashi ta farko na biyu ma aqabuli ma aqabuli ya imman tukhatib kuma yana karbar ya'un wanda kake magana a kansa to wannan su ne wa'annan alfiyoyin suka suka kawo wanda kun ga an samu ƙari da abin da shi ɗan wardi bai kawo to sai mu dawo ga 'yan ƙanana eh yawwa mulhatul arab ba wanda ya haddace ko mimi mulha yace al-imam al-hariri wal fi'lu ma yadkhuluhu wal fi'lu ma yadkhuluhu qad wasinu alaihi mislu bana aw yabinu aha awlahi qadhu ta'u man yuhaddisu ka qawlihim fi laysa lastu anfusu aw kana amran zashtiqaqin nahwu qul aha wa misluhu dukhul wan basid wa sharab wa qul shi kuma abinda al-imam al-hariri ya ambata ke wal fi'lu ma yadkhuluhu qad wasim fi'ili shine duk kalmar da qad da sinin suke shiga gare su qad kaba qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha qad aflaha almu'minun hmm wannan fi'lun madin kenan haka tana shiga ga fi'lun mudari kama qad ya'lamu Allahu almu'awwiqina minkum qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza ya'lam qad ya'lamu kuma tana shiga ga fa'ilun mudari kuma tana shiga ga fa'ilun madi to shine abin da shi al-Imam al-Hariri yake bada a cikin mulhadin sa yake cewa alaihi mithlu bana aw yabiru kamar qad bana qad yabiru duka ko sai yabiru misali yake cewa kuma aulahi qad ta'u man yuhaddisu ko kuma ta'un ta mai magana ta shige shi shine fa'alta ɗin da bita fa'alta da ɗan malik ya ambata yace ka qaulihin fi laysa lastu anfus kaba ka ce lastu lastu kaga asalin sa laysa ne lastu anfus ban zan mai tudda yawu ba ban zan mai tudda biyo ba au kana amran ko kuma ya zama fi'lu amrin zashtiqaqin wanda yake an tsago shi ne daga wani abu an tsago shi da wani abu kamar nahawa nahawu qul kamar ka ce kul daga alƙaunu ne daga alƙaunu aka ciro shi daga ƙaunu aka ciro shi wa misluhu misalin sa kuma akwai in basit ka yalwata ko ka sake fuska dukhul ka shiga wa kul ka ci to wannan shine abin da al-imam al-hariri ya faɗa to sai al-hadarin da durratul yatima والفعل معروف بقد والسين a'a al'amari ɗin kenan ka koma al'amari ɗin ba za ka wa yau addurratul yatima Eh, shi kuma yace wal fi'lu ma dara'a wal fi'lu ma dara'a min fi'lin bilam wal fi'lu ma dara'a min fi'lin bilam to na da timarabi na da littafi wal fi'lu ma dara'a min fi'lin bilam wata ta'anifin bari mu bar shi yana yawa za su dawo to kuma al'amari didin kuma al'amari didin me yace والفعل معروف بقد wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini وتاء تأنيث wata ta'anis ma'a taskini eh وتاء فعلت wata fa'alta mutlaqan taji'ta li eh والنون وليقف عليها wan nuni wal yafif alanna waf'ali wal harfu mhm والحرف لم يصلح له علامة أه. أه. إلا انتفاء قبوله العلامة wannan al'amari ta kenan ko shi kuma abin da ya faɗa kenan a cikin littafin sa ad-durrul bahiyya yake cewa wal fi'lu ma'rufun bi qad wa sin eh fi'li ana gane shi da shigan qad da kuma sin ma'ruf ana gane shi da wannan kamar yadda muka bada misali a ciki wata ta'anisin ma'at taskini shi kuma kun ga abin da ya faɗa ma'at taskini eh haka kuma fi'ili ya ƙare da ta'u ta'anis mai ɗauri yawwa a sake da kenan ko to wannan kenan haka kuma yake cewa min wata fa'alta mutlaqan da ta fa'alta kun ga shi kuma abin da ya kawo ta fa'alta mutlaqan ma'ana ko fa'alta kace ko fa'altu ko fa'alti duk dai ya yi nuni akan aiki ayyuka ne gaba ɗayansu su uku eh ko ka ce fa'altu ko fa'alta ko fa'alti ka ji itali haka za ka iya cewa ji itu haka za ka iya cewa ji iti li ba za ka iya cewa ji itu duka za ka iya faɗan wannan wannan ne waliya haka idan ya samu karɓan nunin taukiri alkhafifa wa sakila ko kamar faɗa Allah ta'ala ina misali latarkabunna tabakan an tabak latus'alunna ina wani misali latublawunna ina wani misali summa latunabba'unna eh wala yaqula eh ina wani misali eh nunu tawkid la yumbazanna fil hutama to aka wannan duk asakila ce aka kawo alkhafifa aka kawo lan a la nasfa bin nasi ma sha Allah barakallahu fi la nasfa an bin nasi saboda haka da almusaqqala da almukhaffafa duka abin ɗaya ne duka babu babu wata matsala to shine abin da yake faɗa to shine sai yake cewa wal harfu duk da ba mu kai gare shi ba sai mu yawa waliya haka kuma menene yawul mukhatab ita ce wadda al-imamu suyuti yake cewa ma aqabu li ya iman tukhatib eh iz habi kuli kaza misali ina misalin sa a qur'ani ya maryamu uqunuti li rabbiki eh wasjudi warka'i ma'ar raki'in eh ina wani misali sun kare a ƙura'ani? na'am? wasu ta gafiri li zambi innaki kunta min alkhafiri yusuf kenan aha na'am sun kare? eh? aha a kawo ga guda suratun nahal suratun nahal aha aha yawwa izhabi bi qamisi izhabu dai ko ya so yi min wayo ko eh tai ba na hawan dai na muke karatu eh hadda qur'ani yana ta na'am rabbi bini li rabbi bini rabbi bini ibni li masha Allah to ina wata wa najjini barakallahu fi eh wa kuli min kulli samarat eh wa kuli min kulli samarat shine muke ne ba suratul nahl saboda haka suna nan da yawa a gani to ba sha Allah to wanda ita ake kira ya'ul mukhataba ya'u al mukhataba saboda haka yana da kyau kowane misali ka san shi a Qur'ani a to wannan kenan shine a takeice sai mu shiga ga baiti na gaba sai ke cewa siwahu mal harfu wa amma nakira fa huwa alladhi yaqbalu al mu'athira siwahu ma sai banda wa'annan ayyuka da aka ambata sai ke cewa alharfu akwai harafi abin da yasa bai ce siwa ha ba ko siwa hunna bai kawo da miri ba saboda su malaman kufa suna ganin ayyuka kashi biyu ne kawai daga fi'ilun madin sai dai sai fi'ilun mudari su malaman kufa haka suke gani saboda haka asali in kace izhab to asalinsa litazhab ne litazhab sai aka cire masa lamu amri sai ya koma izhab to shi yasa suke cewa da shi fi'lu amrin da fi'lun madari duka abu ɗaya ne duka abu ɗaya ne to shi ibn al-wardi wasu lokuta yana karkata ga mazhabin malaman kufa duk da basari wasu lokuta kuma yana karkata kamar yadda za mu yi taji a cikin littattafan kowace mazhaba shi ba muqallidi bane abin da inda yawa inda mazhaba kaza ta yi daidai da kaza sai shi bita inda kuma ta saba sai mata raddi sai ya kawo abin da ya fahimta kuma wanda dama shine aikin malamai ko to shi yasa yake siwahu ma yana nufin al-fi'l al-madi da al-fi'l al-mudari banda su sai al-harf summi al-harfa harfan sun ce an kira harafi harafi litatarrufi saboda koyo shi gefe yake zama bai shiga tsakiyar kalma koyo shi gefe yake ko dai ya zan ƙarshen kalma ko baya ga kalma to shi yasa aka kira shi harafi to harafin nan kashi biyu ne akwai abinda ake kira huruful mabani akwai huruful ma'ani to yana magana akan huruful ma'ani wanda suna da ma'anoni da akwai wani malami da ya rubutu a kansu huruful ma'ani ya tattara su gaba ɗaya ya sharhi a kansu irin su fi hal irin su kadda makamantansu to su karan kansu ba ba harafi shi karan kai ne bai da ma'ana sai in ya hadu da waninsa a karan kansa ma'anarsa ba za ta fito ba ma'anarsa ba za ta bayyana ba sai in ka hada da me da waninsa to shi bai da wata alama shi yasa malam ma bai ambaci alamarsa ba bai da bai da wata alama shine abin da shi al-muridi yake faɗa والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفاء قبوله علامة أكشيما بلهة الإعراب يفعل والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة والحرف ما ليست له علامة to amma wannan ba haka bane rashin alama ɗinsa shine alama adamul alama ita alama ita ma alama ce saboda haka alamatul harfi sai ka ce adamul alama rashin alama shi ne alamarsa ma'ana bai karba alamar fi'ili kowanne daga cikinsu kuma baya karba alamar suna to harafi kenan wannan shi ake kira harafi wa amman nakira to kalma kuma ta kasu kashi biyu bayan ya karkasa ma ita kashi uku dama matsalan na hauke ne tafiya yake yana taimaka abu yana ta rarraba maka abubuwa bayan ya kasa mana kalma zuwa kashi uku akwai suna akwai fi'ili akwai harafi yanzu kuma zai sake kasa ta kashi biyu kalma kashi biyu ce akwai annakira akwai alma'arifa eh an ce annakira shine kalmar da ba ta nuni akan wani abu ayyananne zai iya ɗaukar wani zai iya ɗaukar ba shi ba misali in ka ce rajulun zaidu na iya shiga amru na iya shiga ahmad na iya shiga muhammad na iya shiga ibrahim na iya shiga to wannan shi ake kira na kira in ka ce kitabun alqur'ani na iya shiga sahihul bukhari na iya shiga muslim na shiga almuwatta yana shiga muktasar yana shiga haka duk wani littafi in ka ce kitabun to duk sunan da ya yi nuni akan irin wannan dalala din shi ake kira na kira amma da ka ce zaidu kaga amru bai shiga ibrahim bai shiga ahmad bai shiga to saboda haka zaidu ba na kira bane kuma al'aslu fil ismi fil ismi an yakuna na kira asali suna ya zamo na kira saboda haka an na kira hiya al'aslu na kira ita ce asali ma'arifa daga baya take tahowa take tahowa ta ɗauke suna daga asali sai ta mai da shi ayyananne to suna kashi biyu ne ko dai ya zamo nakira ko kuma ya zamo ko kuma ya zamo ma'arifa shi yasa ita ma'arifa din malamai sun fi kasa ta kashi bakwai saboda duba akan cewa ba ta da yawa amma ita nakira to ba ta da adadi ba ta da adadi saboda ita ce asali kuma duk wani suna asalinsa na kira ne wani dalili ya sa ya koma ma'arifa ya an ce ma'arifa shine sunan da ya nuni a kan mai shi da wani ya zo masallacin nan ya ce yana neman muhammad kaga duk wanda ba muhammad ba yana abin nan amma sai ya zo ya ce yana neman rajulun da Allah yana aina rajulu kowa na iya cewa gani babu wanda ba rajul ba ne don babu mace a nan ko? to shi ne bambancin ma'arifa da nakir ita ma'arifa duk wani jinsi shi ne suka ce ga ta'arifinta kullu labzin shasi'in fi jinsi fa huwa nakira duk sunan da yake ya yadu a jinsin masu shi ya an ce rajul duk wani namiji to ya shiga ciki ya shiga ciki kamar yadda an ce almar'a duk wata mace karama ko babba ko tsohuwa ta shiga ciki ba zai fita daga jinsi ba to wannan shi ake kira na kira ma'arifa ita kuma tana ayyana maka mai ma dalla ala musamma muayyan duk kalma wadda ta yi nuni akan wanda aka ambata kuma ayyananne gashi kana ganin sa to shine yake magana anan wa amman nakira wa amma annakira fa huwa alladhi yaqbalu al mu'athira to daga cikin alamomin ta ita ce tana kalbar tana karbar al mu'athira saboda al kashi biyu ce akwai mu'athira akwai gairu mu'athira ita al in ta shiga ga ma'arifa to ba ta tasiri ba ta tasiri me ma'anar tasiri shine ta ɗauki suna daga nakira ta mai da shi ma'arifa idan ka ce rajulun to in ka ce rajulu to rajulun yanzu ya tashi daga na kira ya koma ma'arifa saboda ka shigar da al al din nan kuma ta yi mai ta yi mai tasiri masha Allah ta yi masa tasiri kamar faɗin Allah ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan eh kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula eh kaga fa'asa fir'aunin rasula saboda haka asalinsa kama arsalna ila fir'auna rasulan kaga bai nuna ma'arifa na kira kenan amma sai aka ce fa'asa fir'aunin rasula sai fir'aune ya saba ma manzon nan eh wannan ana kiransa al'ahadu zikiri tunda an ambace shi a baya kamar yadda muka tura ma fir'auna wani manzo wani manzo ko kuma manzo kamar yadda muka tura wa fir'auna manzo bin nakira kaga nan ba a ayyana ba kowane ne amma sai aka ce fa'asa fir'aunu ar-rasul sai ya saba manzon nan to kaga al ta yi tasiri to shine ma'anar fa wallazi yaqbalu al wa asra eh to kenan ya zamu fasara kama arsalna ila fir'auna rasulan me fasara shi kamar yadda muka turo wa fir'auna manzo kawai manzo in ka ce manzo la yadullu ala mu'ayyan fa asa fir'aunur rasula sai nan take shine ma'ana fa bai yi wata wata ba nan take sai saba min manzon nan ya saba masa annabi Musa alaihi salam eh to kun ji kun ji ma'ana amma in ta shiga ga ma'arifa ita al'in to ba ta tasiri misali al-Abbas zaka yi cewa al-Abbas zaka yi cewa Abbasu ko ka ce Abbasun ko ka ce al-Abbas duk abu ɗaya ne wannan al ta ƙara komai ba haka harisun ko ka ce al-harisu ko fadilun al-fadilu ko al-hasan ko hasanun ko al-husaini ko husainun to wannan al-al-al din غير مؤثرة إيه رأيت العباس رأيت عباسا دم أنا سدا دم أنا سدا ال إن بتتشنز كومي با تشي سيتشي ال مؤثرة don a fitar da al'in da ba ta tasiri ita ce al'in da take shiga ga suna wanda yake ma'arifa musamman alami abbas alami ne haris alami ne saboda haka ko ka sa'al ko ka sa'al yana nan yadda yake eh fadil ko ka ce al-fadil haris ko ka ce al-haris duk da yana nan akan me akan yadda yake abin da yake so ta yi tasiri ta haifar da wata fa'ida sai ci gaba da kawo mana kashe-kashen ma'arifa guda bakwai ga su ne waƙe su a baiti da ka haddace su ka haddace ma'arifa yake cewa wa ghayruhu ma'rifatun kabnil ladhi hum yusuful fadilu zaya muhtami wa ghayruhu sunan da shi kuma ba na kira ba wannan hudin yana koma ga na kira abdamir yana koma zuwa ga na kira shine ma'rifatun sunan da yake ma'rifa kabni kamar al-mudaf kamar ka ce ibini eh kalmar ibnu sai kai idafa ta zuwa ga ya'ul mutakallim yar mai magana to duk kalma na kira kai idafa ta zuwa ga suna ma'arifa to ya koma ne shi ma na kiran ya koma ma'arifa misali gulamun abdun kitabun sai kai idafa su zuwa ga suna ma'arifa to sun tashi daga na kira su ma sun koma ma'arifa abdullahi to ya koma abdu ya koma ne ya koma ma'arifa abdu zaidin abdu ya koma ma'arifa ko gulamu zaidin ko kitabu zaidin saboda haka ma'arifa tana fitar da suna daga na kira ta mai da shi mai da shi ma'arifa ta mai da shi ma'arifa to in ka ce ibnu na kowa yana iya yiwa ɗanka ne yana yiwa ba ɗanka ba ne amma sai ka ce ibini ibini ɗana kenan ba ɗan kowa ba ne to ya fitar da shi daga na kira yanzu ya mai da shi ma'arifa kamar yadda kai yanzu ma'arifa kake kuma dukkaninsu matsayinsu ɗai da shi almudaf da almudaf ilaihi kowannensu yanzu ma'arifa ce daidai wa ne da saboda haka kashi na farko shine almudaf المضاف شما معرفة لي حكى الذي الذي اسم الموصول شما معرفة لي دك عندك قال الذي كو التي كو اللتان كو اللذان كو الذين كو اللاتي dukansu ma'arifa ne duk wani suna ismul mausul abin da yasa aka kira shi ismul mausul saboda yana kulla alaka tsakanin abin da aka gaba gare da abin da aka baya gare yana kulla yana kulla alaka shi yasa aka kira shi ismul mausul shi sila ce tsakanin abin da ke gabanin sa da abin da da abin da aka baya gare shi ina misali a kama da jimla mufida eh eh kamar misali fada Allah ta'ala a ra'aita allazi yukazzibu biddi kaga a ra'aita ko allazi sannan ne yukazzibu biddi to yanzu da yukazzibu biddi da a ra'aita suna da alaka me ya kulla alaka su allazi yukazzibu da ma sila ce ita ake kira jimla ta sila ta yadda misali in ka cire shi ma'anar ba za ta fito yadda ya kamata ba a ra'aita yi kazzibu bai yi ba amma in ka shigar da allazi to sai allazin ta kulla alaka tsakanin su sai a fahimci ma'ana to shi yasa aka kira shi ismul mawsul ismul mawsul nawa ya zo a fatiha ko ba ko daya ismul mawsul suratul fatiha subhanallah babu صراط الذين جاء الذين akwai ismul mawsul eh akwai ismul mawsul ko guda nawa guda eh mutaki guda ko biyu to biyu ne eh da mana ne biyu eh to an ce biyu ne ko to ba sha Allah saboda haka suna nan da yawa cikin alkur'ani in ka ɗauko sura mafi tsawo za ka yi ta fitar da su ga sunan da yawa to yanzu mun ji to akwai idafa cikin fatiha mudaf akwai mudaf wa mudafin ilaihi a fatiha hmm? maliki ba mudafin wa mudafin ilaihi eh rabbil alamin eh ina wata رب مضاف العالمين مضاف إليه ها سيد يوم الدين كتير مالك يا شيخ يوم الدين أه. يوم مضاف الدين مضاف إليه أه. من سام بي توكو إيه إيه أنا أنت عليه با إضافة بني إيه لله با إضافة بني يا شيخ جار ومجرور iyaka na abu da babu idafa a ciki iyaka ba mudafin bane ga na abu aha sun kare guda biyu siratal eh ihdina siratal ladina sirata mudafin alladina ismul mawsul mudafin ilayhi uku kenan ina na hudu wala dalil laysa mudafan ya shi eh eh shi kenan eh wanne ne mudafin an amda ko alaihim wanne ka ba mu eh ghairil maghdubi ghairi mudafin ne maghdubi shi ma mudafin ne hudu kenan saura nawa eh kenan mun zama idafa hudu kacal a fatiha to haka za ka zauna cikin ƙur'ani kai ta fitar da abubuwa sai ka zama malamin ƙur'ani eh to Allah ya taimaka sai ce hum sai abdamir shine na uku damiri shi ma ma'arifa ne kullu damirin ana kowane irin damiri a gane mutulakan duk inda ka ga damiri kowane iri ne to menene ma'arifa ce saboda haka hum aka ce ko huwa ko hiya ko huma ko hunna duk dai ko ana ko anta ko antuma ko nahanu ko anti ko antum ko antunna duka dai ma'arifa duk wani damiri ma'arifa ne kullu damirin ma'arifatun akwai damiri a fatiha? Hmm? Hmm? alaihim damirul ghaib na mun samu damirul ghaib ɗaya kenan eh iyaka eh na'budu eh iyaka ka ka damirul mukhatab eh mun samu bi eh الضمير يا شيخ نعم اهدنا اهدنا نا نعم من سامو ضمير متصل ضمير الجماعة متصل اه ايه ما هذا اوكو كينا تو سيوني نعم الضمير عليه ما بشيش غدا بيوني اه سو كينا الضمائر في الفاتحة هدو كوي ها تو يوسف يوسف sai abin da ya shafi alam shine na hudu بند المضاف بند اسم الموصول بند الضمير سي يوسف يوسف كو يوسف duk ana karantawa to shi ma ma'arifa ce ko to da an ce yusuf to duk wanda ba yusuf ba me bai ciki ko bai ciki an san ma'arifa ai mai bayanin ta ko bai alami kai an san alam ko yau suna cewa a'lamul ma'arif itlaqan shine lafzul jalala da ya ce Allah to shi ke shi ya fi kowa ne suna zama alami duk wani suna to ba yake gare shi to da irin su Musa Ibrahim da maka duk wayannan alamai ne dukkan su alamai ne duk wani suna wanda yake tabbatar da cewa wani kaɗai ake kira da shi to ya zama mai alim sai alfadil alfadil akwai alfadilu akwai alfadil eh duk da dazumunci alfadil alfadilu muke nufi alfadilu shine alim ko fadlun ko alfadilu to duka ɗaya ne kamar yadda abbas al-abbas duka ɗaya ne amma in kace fadilu ya zama kira in kace kuma alfadilu ya zama ma'arifa kinan cikin kashe-kashen ma'arif shine na kira wadda take da alif da lam al-mu'arraf bil alif wal lam ita ce ta biyar na uku sai za ismul ishara za in ka baka ce haza hazihi haula'i ko ula'i ko abin da ya kama da wannan duka wannan ana kiran shi ismul ishara shi nawa akwai a fatiha ismul ishara na'am cikin abin da muka ambata za ko ha za ko ha zihi ko ha zani ko ha ula'i ko ula'i eh akwai allati cikin fatiha wanda ismul mausul ne eh ismul mausul ne muna neman ismul ishara eh babu babu ya zuba ishara ittifaqan eh babu bai ciki ya shek bai ciki ba ya zuba ishara bane mhm تو سورة الفيل ها سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك أوكي أنت ما باب ها ها بابو اسم الإشارة يا شيخ أه أرأيت الذي إتما بابو سورة قريش إتما بابو ذلك الذي يدعو ذلك an samu yaso lishara to an samu daya suratul ma'un to suratul quraish fa na'am ismul ishara hadha albayt hadha albayt ko to basha Allah to haka za ka yi ta biyan sururi sai ka yi ta fitar da su to wannan shi zai taimaka sai ka fahimci alkur'ani to sai na ƙarshe shine annida kira ya muhtazi ya kai wanda ya sa takalmi ko kuma ya mai koyi da magabacinsa kalmar ihtaza fulanun akan ce ihtaza fulanun iza labisa alhiza lokacin da ya sa takalmi akan ce kuma ihtaza fulanun iza sara ala min wali gairi lokacin da ya kwaikwayi waninsa to duka kalmar yana iya ɗauka muhtazi bai sa takalmi ko muhtazi mai koyi da waninsa sau da haka shi ma kira illa kashi biyu ne shi nida'i ɗin akwai almunada an na kira almakasuda akwai gairu makasuda in ka ce ya rajulu to wannan na kira ce makasuda mutumin nan ayyananne ne bai da bambanci ka ce da ya zaidu amma ka ce ya rajulan to wannan kaga ne eh to wannan bai ciki saboda haka na kira gairu makasuda ba ta cikin ma'arif ba ta cikin al-ma'arif sai dai an na kira al-makasuda to idan za ka kira na kira kuma ayyananna to sai karka yi mata tanwini sannan kai kai mata nasaba za ka gina ta akan bamma za ka ce ya rajulu kamar da za ka ce ya zaidu ya muhammadu ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza dama da'ima almunada mabni amma ita na kira gairu makasuda to tana daga cikin al-mu'rabat tana cikin al-mu'rabat sai dai kace ya rajulan ko ya tali'an al-jabala masalan to wannan shine ya muhtazi ya muhtazi to wannan shine darussan da muka samu saboda haka mun ji alamomin fi'ili ko kowanne daga cikinsu yanzu duk amfanin kawo maka wannan saboda in ka zo wajen lairabi da an kawo ma jimla to ka san kalma kaza kaza ce kalma kaza kaza ce kuma ba dole sai alamomin duka sun haɗu ko alama ɗaya ka samu shikenan ka samu me ka samu sa'a ko ka samu sa'a da kaga jimla za ka iya gane wannan suna ne saboda ga dalili da kaga kalma a jimla za ka iya gane wannan fi'ili cikin fi'ilin ma fi'ilin nan kaza ne ba ka da matsala to saboda haka sai a yi ƙoƙari kuma labudda min alhib dole sai ana haddacewa ana haddace misalan da ake kawowa ba ana haddace baitoci wannan shi zai sa nahawi ya tabbata kuma duk sanda kake buƙatar sai ya zo amma in dai baka haddacewa karantawa ɗaya kake ka fahimta ka aje to nahu baya buƙatar wani nahu bai buƙatar wani saboda in an shiga can gaba za a yi ta cimma abubuwa masu wahala eh wannan duka kawai kawai sharan fage ake yi in an shiga ana shiga cikin alfiya ana yana dan ɗauko abubuwa to zaka ji abubuwan na da nauyi sosai muhimmi dai kowa ya kokari ya gane wani abu shi ma ya je ya ganar da wani kuma in babu laifi kaga kana da fahimta sosai kana gane ya ba laifi ka koya mu wannan zai taimaka dama ba cewa an kai kai karantarwa ba abinda aka ce mutum shi nemi ilimin kamin shi karantar sannan kuma ya faɗi abin da ya sani ya faɗi abin da ya sani to wanda in babu nahu gaskiya abubuwa ba za su fito fili ba ba za su fito fili ba za ka ga kalmar ɗaya ce amma rashin nahu sai ya kasa sa a gane abin da ake nufi yanzu in ka ce misali ma a hasana zaida da ma a hasanu ma a hasana zaidun da ma a hasanu zaidin jimloli ne guda uku ma a hasana zaidan ma a hasana zaidun ma ahsana zaidin me ya bambancin su na kira gowa dole na hau ɗaya ne zai bambanta maka su abul aswad addu'uli rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin almajiran al'imamu ali radiyallahu an wata rana ya fito sai ya ji ɗaya shi na larabci da cewa ta kalli sama ta ce ma ahsana sama a ma ahsana sama'u sai ce nujumuha ba haka ta ce ma a hasana ma a hasana sama ma a hasana sama ma a hasana sama'u haka ta ce na ma a hasana sama'u daidai ne sai ce nujumuha nujumuha ya ce cikin sama menene ya fi kyau sai ce da ita taurarinta ita ce to ai ni ba wannan nake nufi ina ma uridu ta'ajjub ni mamaki ne nake ina girmama abu yace to ai ba haka zaki ce kike ce ma ahsana samaa ba ma ahsana samaa domin ma ahsana samaa daban shi ba ta'ajjubi bane ma ahsana samaa shi ma daban ma ahsana samaa shi istifhami ne me ya kai sama kyau to shi ne ya ce mata taurarinta ta ce shi ba- ita ba ba shi take nihi sai ce to ba haka zaki ce ba zaki ce ma ahsana samaa wannan shi at-ta'ajjubi at-ta'ajjub ake kiransa yana nan a ciki zamu cin masa yana nan a ciki to kai mai larabci sai ka ce ma ahsana zaidan ma ahsana zaidun ma ahsana zaidin kowane da ma'anar sarar in ka ce ma a hasana zaidan ya zanta ajibi ya zama yauwa ma'ana kana mamakin kyan zaidu zaidan ma a hasana zaidun zaidu bai da wani kyau Eh, wannan nafayi ne ka kore ma a hasana zaidin ma a hasana zaidin to wannan sai zai istifali me ya kai zai da kyau me ya kai zai da kyau to wannan sai zai istifali ma ahsana zaidi to haka suke ko kuma abinda malamai ke yawan bada misali da shi Mm. da mai idafa da mai damma ko rufa a dun ma'anarsa guda ma a hasana sama'u ko ma a hasana zaidin haka na cewa ma a hasana zaidin duk abu ɗaya ne in ka ce ma a hasana zaidin akwai ta kadiri da kashafi duka da kashafi an fahimci wannan sannan matsalar shi ma a hasana zaidin yana iya ɗaukar nafayi kuma yana ya ɗauka istifhami amma shi ma a hasana zaidin bai ɗauka wata ma'ana sai istifhami me ya kai zai da kyau ma a hasana zaidun to ma'anarsa ta kusa shine korewa ba abin da ba- zaidu bai da wani kyau kuma in gagara ma kana iya mai da shi al istifham amma dai nafayin ya zama kusa nafayin ya haifa ma kusa to shi yasa ita da ta ce ma ahsana sama'u sai ya ɗauki istifani don ya san ba tana kore kyan sama ba ne don ba mai cewa sama ba ta da kyau sai ya ɗauka istifani take yi ashe ita ta'ajjubi take yi to shi kuma dama eh, ta'ajjubi in ka kawo fi'ili madi to dole maf'ulin bihi ya zama masu shine bambancin da aka samu to misali na biyu لا تأكل السمك وتشرب اللبن لا تأكل السمك وتشرب اللبن لا تأكل السمك وتشرب اللبن ليه بمبنشي لا تأكل السمك وتشرب اللبن ليه بمبنشي لا تأكل السمك وتشرب با وتشرب وتشرب اللبن نأكل لا تأكل السمك وتشرب اللبن lirrafi to wannan nahawu ɗaya zai bambanta maka su in ka ce lata akuli samaka wa tasharabin labana karka ci kifi kuma karka sha nono saboda haka kana hana shi cin kifi kana hana shi shan nono ko da ɗayan zai ci duka dai ka hana shi in ka ce lata akuli samaka wa tasharaba allabana karka ci kifi sannan kuma ka sha nono amma in zai ci ɗayan to babu komi kun gane bambancin su shi wancan duka ka hana amma nan hana shin da kai shine ya hada ba ɗayan ba ya hada su la ta'kulu samaka wa tashrab labana sai za wawul musahaba ake kiranta la ta'kulu samaka wa tashrab labana karka ci kifi amma in ka gara ma ka sha nono amma dai kifin shi karkace amma za ka yi shan nono shi kuma nan kifi ɗaya ya hana ka kun gane ma'anat to wannan nahawu shi ne zai tattance maka ire-ire waɗanda abubuwa in ka zo wajen fassara za ka ga a zahiri kamar abu abu ɗaya ne amma nahawu ya yi mi nahawu ya bambanta su to ire-iren wannan suna nan da yawa nahawu shi zai tattance maka ga yadda asalin komi yake to to duk waɗanda abubuwa insha Allah ta'ala zamu zamu cin musu ko haka duk wanda bai da nahu ba yadda za a iya gane alqur'ani ko ya gane sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai fassara na ilimi to kawai zato ne zai iya yiwa ya zan tabbas kuma zai iya yiwa ya zan ya zan ba haka saboda haka ai kokari a bada haɗin kai insha Allah ta'ala a hankali a hankali waɗanda littattafan da muka ambata duka in muka bi su ɗaya bayan ɗai aka fahimta kuma aka haddace to komi zai zo komi zai zo cikin ne cikin sauki to na ya kamata mu tsaya wani sati insha Allah ta'ala za mu tashi al-ma'rab wal mabni eh wannan babin yana da yawa sosai kuma akwai karatu mai zurfi a cikin sa akwai abubuwa da yawa da za a ci insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe a kun san na'am wa alaikum salam to nuna taukiri masha Allah kamar ka ce izhabanna ka tabbatar da ka tafi ba daidai yake da ka ce izhab tafi tafi ka tabbatar da ka tafi ko bambanci ko babu to wannan shi ne ko ikra anna anan fi'lu amrin zai koma mabni ala al-fath ba mabni ala sukun ba kamar yadda aka saba duk sanda nu fi'lu amrin nunu tawkid ta shige shi to ya canza ya koma mabni ala al-fath izhabanna fi'lu amrin mabni ala al-fath a gani اتصاله بنون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد ضمير مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت تغاني أنت ما شاء الله تو Hmm. Hmm. to kawo misali misali wanda yake zuwa da rafa kamar cikin Qur'ani inda Allah yake cewa ila ya nuhu ya nuhu kuma yawwa ya dawo to kawo inda inda ya zo da nasaba kawo kuma nasaba Mm.
gaskiya mafi yawanci suke da tawarin da ya hadisi ne kawo ba matsala ai hadisin ma ai wa kuntu ya rasulullahi ya rasulullah to abinda ya rasulullahi yawwa ya isa wannan tambaya tana da kyau duk da karatun na nan tafi gauga kawai eh awa karatu yana dan tayi kwatta billah dama shi almunada duk sanda ya zama mudaf a gani duk sanda aka yi idafarsa to sai ya zama mansu nasaba za a yi masa amma in ya zama mufradi to wannan sai a gina shi akan damma suka ce yubna ala ma yurfa'u bi inda babu nida'i kaga nuhu nuhu a gani in ya zo a mahallin rafa'a rafa'a za a yi masa to yanzu in an- in an kira shi to sai a sai a gina shi akan damma a gani ya suna kiranta harfin nida mabni da ala sukuni la mahalla laha min al-i'rab nuhu munada mabniyun ala ma yurfa'u bi haka suke li'irabin sa to amma in kai idafar munada zuwa ga wani suna to hukuncin ba haka yake ba zai zama mansubi kamar yadda ka gani ya rasulullahi ya abdullahi ya gulama zaid haka za ka yi ta ambata sau da haka duk inda mudafun yake to in ka same harfin nida to da nasaba za ka za ka yi ne ina fata ka fahimta Hmm? akwai bambanci amma dai wannan Allah da in an kai gababinsa za ka ji bayanai daki-daki insha Allah to sai wani kuma kowa ya fahimta ke hmm? to Allah ya samu gani subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh